أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاشم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله alhamdulillah yadda aka faɗa cewa yau za a ci gaba da abin da ya shafi maulidin maulan mu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake ganin akwai wani malami wani matashi da ya yi wata alfiya a kan tijjaniya wadda ta kunshi wasu abubuwa da yawa wanda suna da muhimmanci a ce an san su da ke ganin ko ita za mu karanta da niyya ta zama an fara karatun da wurma yanda tsakanin yau gobe jibi za ta a ce an gama ko da yake baiti dubu ne amma gashi ba a fara da wurin ba an ci wajen awa ɗaya kafin a fara to nake tunanin Allah da dai yanda ya kama za a yi ko da ya zama zuwa litinin ma a ci gaba da zaman don a karasa ko kuma zaman da za a dinga yi na maulidin mawzu sallallahu alaihi wasallam a ci gaba da karatun a sannan a karasa ta ya zama dai an hatta mata insha Allah ta'ala ba ni sohin ta da yawa amma Allah da za a yi kokari na soyin su samu saboda yan uwa su samu dubawa akwai wasu baitoci da ya a ƙarshe wanda aka sa a ƙarshe wanda suna da matuƙar muhimmanci ya kamata a ce an sanar da matasa su wa'annan baitocin baituka ne guda biyar wanda suke magana cewa ita tijjaniya wai a me take ne yake faɗa cewa la shakka anna hadhihi tariqa hiya ittima'u shar'i wal haqiqa wa annaha laysat bi dinin muhtara wala biha irafatu lima shuri لكنها فهم دقيق أعمق للدين أصله هو التحقق ولم تزد في الدين كيد أنملة ولا ألامة عليه مكملة وكل قول غير هذا مدعى وفريت بدقلها الواشيسة لا شك يتباكو كنت أن هذه الطريقة سوى طريقة نتجانية يسمع الشرع والحقيقة أدوى الشريعة لحقيقة لا وتبت قومي أيش بس تبس wa annaha laysa bidin muhtara cewa ita dariƙar tijaniya ba wani tsari bane da aka kaga wala biha irafatu lima shuri ba wani ƙari ko da gwargwadon tugu ɗaya ga akan abin da yake shari'a a cikin dariƙar nan tijaniya lakinnaha sai da ita dariƙar tijaniya fahimun da kekun a maku fahimta ce mai zurfi mai zurfi kwarai lidini ga addini asluhu huwa tahaqququ da asalinsa shine tsayawa tabbas bin dahir walam ta zubbi dini kida an kunmula bata ƙara ko da gwargwadon yatsa gaba ta yatsa ba a cikin addini wala ulama wala ulamata ko da gwargwadon abin da ake cirewa na farci alaihi mukmila da za a ce ta zo da shi za ta cika addini ba abin da ta ƙara wa kullu qawlin ghairi hadha duk wata magana da za a faɗa kan dariƙan nan ba wannan ba mudda'a kage a wafriyatun ƙarya ce bi na halwashi sa da annami mai yi ƙoƙarin ciro ta annami mai yi ƙoƙarin ciro ta shi yasa dariƙar nan ta tijaniya akan tsari take akan kome take ba wani abu wanda yake ba na dariƙa ba na shari'a a ciki ba to alhamdulillah sai mu fara اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وآله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبلال العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم yake bada'atu bismillahi khairi ma bada bihi man istahada hudahu fatada wa ba'ada hamdillahi wassalati ala nabi sayyidil hudati fa hadhihi urjasatun munammaqa aniqatun raqiqatun muhaqaqa nazamtu wadiha bil aqdadi bi sharafil awraq wal ansabi fi amad al ma'ruf bi tijani bahd al ulum al arif al rabbani al qasanu abil abbasi مؤثر الذكر الذي لفاسي الوارث الفرد الولي الجامع لكل سر مهتفي وزائي من جوع الجوع بدول صومه وسهر السهول بمن نومه ارتزق لهالة التفريد من كثرة التهذيب والتجليل وقابل الأنوار بتبري من كل هول هائل وقدر فكان عبدا خالص العبادة إذا قدم له السيادة يليق الشر به تحققا ولم يكن له سواه مطلقا إمامه النبي ليس ليس غيره أفعاله أفعاله ونوره بدأت بسم الله yace na fara da sunan Allah bihi manista hada hudahu fiyayyen abin da duk wanda yake neman shiryar Allah yake farawa da shi duk mai neman shiryar Allah to aida abin da zai zai fara ne da sunan Allah wanda duk yake neman shiryar Allah fata da ya zama ya shirya to ba da alhamdulillah bayan yabo ga Allah bayan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shugaban wanda suke shugaban wanda suke duk shiryayyu duk wanda yake shiryayye to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban sa wannan wake ne daga bayan rajuli munan mafawa kawatawa mai ƙayatarwa mai taushin fahimta wadda yake an tsaya an tabbatar da abin da ke ciki ya ce na waƙa ta a cikin wanda yake suka make na gudubai wanda ya ɗaukaka asalai da dangogi na waƙa ta ne a cikin shehu ahmad wanda aka fi sani da shehu tijjani kogi na sani na allah muktasa nuran wanda yake an tabbatar da shi haske wanda ake alkunya da abul abbasi mai kamshin ambato wanda ambatansa yake ta da kamshi wanda ya sauka abin numfas magajin manzo makaɗaici waliyi na Allah wanda yake ya tare da duk abin da sauran waliyai suke da shi ya tare duk wani asiri da wanda yake a ɓoye da wanda yake a fili wanda ya sa wa yunwa kanta yunwa yunwar ma sai da ta yunwa a hannunsa bidoli sauri saboda tsawon azuminsa ya hana rashin baccin bacci rashin baccin shi ma kansa ya hana shi bacci saboda ya hana baccin har ya samu hauhawa ga harra ta kaɗaita saboda irin yadda ya tsaya rairaye kansa ya tsiraita kansa ya fuskanci haskake-haskake da kubuta daga min kulle hauli daga dukkan wata dabara wadda take tsarewa tsakanin bawa da Allah ko matsayi bawa abin babban abin da ke tsare bawa babban abin da yake tsare bawa daga Allah shine ya ce yana da wata dabara ko yana da wani matsayi ko yana duban wani da matsayi ba Allah ba ka duba Allah subhanahu wata'ala shi kadai in ka koma ga Allah kuma duk wanda Allah ya ba matsayi sannan ka dawo ka yadda da matsayin nasa saboda Allah ya bashi wannan yasa shau tijani ya zamo bawa da tsarkakakken ibada wannan ne yasa shugabanci ya zamo ya cika gare shi ta hanyar shau tijani a shau shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haka ya tsaya ya tabbata akan wannan ya tsaya ya dage akan shari'ar nan ba shi da wani abu ba shari'ar ba bisa wawaitawa jagorar shau tijani annabi sallallahu alaihi wasallam wajen shau tijani ba wani ba annabi ba ayyukan manzon Allah su ne ayyukan shau tijani duk abinda manzon Allah ya shi shau tijani yake hasken sa hasken manzan Allah. A wata rana suke cewa da Shehu Tijjani, ayi ku zabu alaika ya Shehu, ta yi a faɗi ƙarya a kanka a lamarinka? Gashi kai na Allah ne, idan ya zamo za a yi mana ƙarya to wata makama za mu kama. Sai Shehu Tijjani ya ce, duk abin da kwaji daga gare ni aka ce na ni na faɗa, ku auna shi da shari'a mafi zurfin mafi zurfin ma'auni ba ma'auni irin shari'a idan abin da aka ce na faɗa ya dace da shari'a to magana ta ce bihi malu ku aiki da shi ku tsaya ku duba Allah a cikin duk abin da za ku aikata amma in ya zama abin da aka ce ni na faɗa ya saba da shari'a to ku bar shi ku saba da shi ko ƙaurace wa baki ɗayansa. Mai kiyaye hadisi shine Shau Ja'farul Kattari, wanda wani malami ne gwarzo na hadisi wanda aka yi wa fati dubu da ɗari uku da arba'in da biyar. Malami ne wanda duniya ta san shi ana tunƙaho da shi a ilimin hadisi ya zauna a gabas an karɓi hadisin da yawa a wajensa malaman gabas sun taru a kansa. Hatta waɗanda ake ganin sun fi kowa naci akan hadisi su ne mutanen indiya da pakistan sun zo wajensa sun karba ya dawo ƙasarsu kuma ya zauna to ya littafi salatul anfas a cikin wannan littafin yake faɗa a wurin bayyanawa da bayani wanda shi ba ɗan tijjaniya ba ne suna da ɗariƙarsu amma dai yake faɗa kad kana yace shehu tijani ya kasance ma'abucin ilimi ma'abucin kokari yana da shugabanci bisa bayi halayen shehu tijani mai girma ce madaukakiya ce mai ɗaukaka bisa darajoji nasa bisa tare da darajoji nasa wanda suke maɗaukaka shehu tijani yana da ƙarfi a ilimin baɗini da ilimin zahiri mai cikakken kyau ne da fuska wadda suke marinjayiyar haske. Abin girmamawa ne abin haskaka furfurarsa. Mai shura ne ajiba mai babba maki kamata ra yadda kake gani. Yana umarni da abin da yake kyakkyawa baya mancewa shi a kansa, shi da kansa shi ne farko wanda yake abin da yake mai kyau. Yana kin duk abin da ba daidai ba, bayan da za a ga ya aikata. ya kasance jagora a cikin ilimai gaba ɗaya ya kutsa mata da inda yake mai wuyar shiga nata da inda yake mai sauƙinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance shi da laƙana masa izini kuwa sara da yake yana su gare shi daga halara ta maɗaukaka ta halara ta tabbata a daraja da yawa malamai sun tara littattafai masu yawa game da farlan maulan mushewu tijjani sai kamshin ambatansa ya tashi mai tsananin kamshi maulidu sharif haihuwar maulan mushewu tijjani madaukaki a shekara ta dubu da ɗari da hamsin miladu a wani atun da ɗari aka haifi shehu tijjani an haifi shehu tijjani shekara ta dubu da ɗari da hamsin wato yau kamar shekaru ɗari uku ba shida kenan ɗari biyu da casa'in da shida yaƙinin bisa sakankan cewa an haifi shehu tijjani a garin ainima dausayin ƙasa algeria wadda take ma'abuciyar kyau da cika ta faɗa ta a faɗa Na hudu daga kakannin Shehu Tijjani shine ya fara zuwa Ainima, da a Magarib suke, amma shi kakansa na hudu shi ya kaura ya gabas ya sauka a Ainima, don ya dasa kamshi a cikin gangarowarsa. Bayan da can yana zaune ne a ƙasar Magarib. sai shi kakan nan na hudu na shehu tijjani ya zo ga ainima kamar yadda kakansa babba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina a kabila abdatu ita ce asalin kabila shehu tijjani madaukakiya ce mai daraja ce mai asali sai dai shi wannan kaka na shehu tijjani yayin da ya zo tijana sai ya sami mace a cikinsu ya auri mace a cikinsu wadda take mai daraja ya haifi ‘ya'ya da jikoki amsako wasa ta yadu biya a wannan gari wasa da ya shugabanci ya zama shugaba mahaifansa gaba ɗaya masu girma ne ‘ya'yansa jagorori ne manya manyan mutane da su ne addinin na musulunci yake alfahari akan dukkan wasu addinai yake addini yake alfahari akan dukkan addinai ma a da musulunci yake rusa waninsa abinda yake waninsa Isma, tun daga sannan sai ya zama su dina ana kiransu tijjanawa tijjanawa wanda da asali abdatu kabila abdatu suke. Da yana su a cikin su tun da daɗewa tun daga wannan kaka na hudu na maulanmu shehu tijjani. Amma mahaifin shehu tijjani sunansa Muhammadu an faɗa da fatahar ne ne Muhammadu. Kakansa shine mutar shehi ne mai girma shehu kuma sai ahmadu shi kuma mahaifinsa muhammadu shi ne mahaifinsa fasalim sai kuma salim wanda malami ne masanin allah mai tsananin biyayya ga manzon allah a ake faɗa an kana so ka ga yadda manzon allah yake to ka je wajensa in ka je wajensa to duk abinda manzon Allah yake baya rage ɗaya a cikin sai ya yi abin da manzon Allah ya bari to an bari a wajensu fal'idu sai kuma id shi yake bin salim sai salim na biyu sai ahmadu dan ahmad haka ya wato nisbata shehu tijjani sai ta tafiya zuwa annabi mai baiwa tare da cewa su da yawa wanda suka kawo nisbar shehu tijjani akwai wasu guraren da suke ƙetare wa'yansu.
Lahu ashara wa abu Wasashen su ya yi nuni gare shi wa amana wasu kuma sun bari.
a tamma wulku Amma malami Salahuddin ya cika wannan. Hafidu jikan shehu tijjani wanda yake an san shi da ɗaukaka da da- tabbata a ilimi.
wa umuru aisha A mahaifiyar shehu tijjani sunanta Aisha wadda mahaifinta ana masa lakabi da sunusi.
salilatul aqmar Ya'yan watanni ce, ta taur- a watanni ce da ranaku.
wa lam yakul li shaykhina timam Maulan Mushiru Tijjani, radiyallahu ta'ala anhu bai damuwa da asalinsa kama da yadda masu girma suka ruwaito baya son ya bayyana cewa ai shi jikan manzon Allah ne. Yana mai dogara bisa dangantaka ta rai wadda ita ta fi ɗaukaka daga dangantaka ta jiki. In dai ka sami dangantaka ta rai, ai shi kenan ka kai.
fal jismu minni Ya shi jiki na zato ne bila ba wai ana suka ba.
hatta ra'a Har sai da maulan mu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a fili a wasake yaru kalbadi yana haskaka kamar wata a haske wasana da ɗaukaka da qulu ashariyatan yana faɗa masa a fili a yana mai ɗaga murya da ita lahu yana faɗa ga shehu tijjani wannan magana ta manzon Allah ta warkar da zuciyar shehu tijjani daga sannan shehu tijjani ya san cewa ashe lalle shi kan zikan annabi ne anta bujunna ya ce da shi kai ɗanmu ne tabbas bila shakka ba kokanto ba zato fa anta minni kai daga gare ni ne tantami ilal hasan ka daga ta zuwa hasan yake cewa da shi na sabuka ilal hasan sahihu
wa haka za ta mace da wulwira haka kamar yadda aka faɗa gado ta cika da baulan mushewa tijjani biragmi bu'udil aya tare da cewa an samu dadewa wani hadasa sannan wato shehu tijjani kamar yana matashi yana ɗan arba'in ne da wa- da wani abu ya shaɗu tashin shehu tijjani wa mula hasu filati da rairayo sirar maulan mu shehu tijjani wala shaki shaiki da ayi kaya tashin shehu magana ce wadda ta isa a faɗa ko ina tun mai isina zai isina da yadda maulan mu shehu tijjani ya tashi
sahati bi shaddi tarbiya da na riwa waya ta inganta da faɗarta a jere gare mu fi baiti irin shi a wato hilaluhul asna jinjirin watansa mai haske tsatsa ya bayyana haskensa ala duniya akan duniya fi baiti ilimin a gida na ilimi wa akwafin da kamewa wawara da tsantsani shehu tijjani ya tashi a gida na ilimi gida na kamewa gida na tsantsani
wa kare fi a wasadal abuna shehu tijjani radiyallahu ta'ala ya kasance na tsakiya a cikin 'ya'yan gidan ka joratil ikili kamar lu'ulu'i da aka sa a rataye a- da aka sa a wuyan mace kyakkyawa muwazzaban nafsi ya kasance abin rairayewa zuciyarsa mai kyawun sufa mustagani kalfi mai zilmiyar da tunaninsa a cikin lamarin Allah mubila mai tsawaita kawaici ba wa buni sarqin da wato hatan mahim zama rawahu nafi'u a shehu tijjani ya cika haddace abinda imamu nafi'u ya ruwaito wa huwa ibn sab'i wato ya haddace ruwayan nafi'u ta qur'ani alhali yana ɗan shekara bakwai kada halauna da suka gabata gare shi ya fi'u yana matashi yana ɗan shekara bakwai ya haddace qur'ani daga malami wanda malamin nan shi ma babba ne ya sanin qur'ani an ce ya ga ubangiji subhanahu wata'ala a mafarki sai ubangiji ya ce karanta qur'ani inji sai ya karanta masa qur'anin da ruwayan nafi'u sai ubangiji ya ce da shi haka na saukar da shi haka na saukar da shi shi yasa kaga ta nan shoti dan yana da sinadi gajere Mm, ya- yana da sinadi gajere
wa ma tajalla amuna hadi ashaka a shekarar shehu tijjani ta goma sha ɗaya ba ta bayyana ba illa bi mauti sai walidayhi ko da mutuwar mahaifansa duk sun mutu ne a watan safar
mata mata ma da mahaifiyarsa da mahaifinsa sun mutu rana ɗaya fi subi yawmin a wahid safiyar rana ɗaya wa uqbiru fi wa uku mera an sanya su a kabari a ainimar ba'idi wadda ta tafi wa kana maulana shehu tijjani ya kasance mai kyawun fuska bayabu haskensa abin cuɗanyawa ne da- da jaja a zajja mai yankakken gashin gira haj- a zajja haji mai mai yanka- mai gatsatsen gashin gira gashin girarsa a datse yake ba wani wanda ya fi wani ɗagawa kanal aiki mai ma- mai maɗaukakin karan hanci fajiran jabi mai bayyana goshi mai mubiyiran rinjaya a wajen sufa
wa jismuhu jikin shehu tijjani a miƙe yake kai ka ce mashi ne ɗa ne mota dilba daidaici wa an jamali qaddihi falatarsa kakkace za ka yi tambaya daga kyawun goron jikinsa
ta'allama al-furu'a Maula Mushau Tijjani ya koyi ilmai na furu'a da na asalai wa atqana al- ya kyautata sanin ilman da suke mankulai da wanda suke ma'akulai wa wasala ad-dar ya ci gaba da karatu wa jadda fi talab ya tsaya ya kokari a cikin wajen neman ilimi hasatta zadi hatta ta zada har ya nemi karuwa daga ilimai masu ya samu
wa ba'da ma tajawaza al-ishrina bayan da ya ƙetare shekara ashirin da ɗaya da shekara ɗaya wa lam yajid mu bai samu wanda zai taimaka masa ba a ƙasarsu ya zama duk ilimin ƙasarsu ya ƙure su wallahu juwal aziz sai ya fuskantar da fusakun ƙudurin aniyarsa wajen fas fi fi rihilati a cikin tafiya mai girman numfashi liya'kula al-ulum don ya karɓi ilimai daga ma'abutanta wa ya'ti don ya je ƙa- gidaje daga ƙofofin
kana adul arifin jilani dariƙar shi- masanin Allah shine shehu abdulkadir jilani ta kasance bidayatul ita ce farkon ɗariƙa da shehu mashehu tijjani ya fara karɓa wa ba'dahu bayan nan kuma ya karɓi ɗariƙar nasiriya min shaykhi a daga shehinsa a fas ba'da bayan ƙadiriya sunnata sannan shehu tijjani ya ƙara ya karɓi ɗariƙar gamri mu'annin yana mai burin ko za a zaɓe shi da asiri wa ba'da bayan wannan ma sai ya karɓi ɗariƙatul ɗawashi kama atati kamar yadda ya zo ba a littafi ɗaya ba
falam amma a dukkan wannan ɗariƙun shehu tijjani bai samu bukata ba yafarqal wannan yasa ya rabu da duka a firaqal rabuwa wadda take mai daɗi ya rabu da su ba wai dan yana inkari ba ba dan komai ba dan bai samu buri a ciki ba summa yataqa fi jabalin sannan kuma ya gamu abu da ake kira da jabalin zabir bi'ari da wani masanin Allah wanda yake abin yi wa kashafi mai kaifin hankali alayhi kan wannan masanin Allah ya yi nuni ga maulan shehu tijjani da cewa ya koma ga aidin garinsu mutla'ar wanda nan ne mafi mafi wanda ya masa nunin nan farkon wakacin kaka waƙala waƙala wannan masanin Allah ya ce da shehu tijjani fiha ma tarumu matlaba abinda kake neman samun sa yana ainin mata
fa'ada wannan yasa shehu tijjani ya koma ga ainin mata dan ya sami bukatarsa وبينها وبين بيت الأبي tsakanin ainin mata da baitul ariyar أربع سنين Wani mutum jari ya yi shekaru biyar ya je nan ya je nan lamtan gari da bata ragu ba ko bata bata kare ba إلا وراءنا Ta- tana karewa sai ya tafi wajen tilmisa متي- متيمم ya yana abin dimautawa abin dimautawa abin da yake bi a zuciyarsa
وبعد ما أتم إكدا bayan maulan mushehu tijjani ya cika shekaru talatin غدال الأرض sai ya zama warisan magaji ga ma'abuta cika
وكفه min hazihi duniya na maulan mushehu tijjani da ya cika shekara talatin sai ya zama ya kakkaɓe tafin sama daga wannan duniya وفي رعاية الله lillahi rakar ya kwana zuwa ga Allah a farfajiya ta Allah وأمره بالله gadda Allah ga nufinsa ya rataye da Allah ba shi da wani manufa in ba Allah ba فجرد ya النفس tsare ta zuciyarsa da abin da ya tabbatar ولا ya زمن lazanci kaɗaita da ibada حتى بدا عليه har kul'ada har keta al'ada ta bayyana gare shi وجعل buɗi ya zo masa hali gare shi ya daɗu da ƙarfi yana cikin abin da suka faɗa cewa shehu tijjani ya zama mustaushen mai kewa daga halitta yana mai kewa daga dukkan halitta baya son ganin ma halitta baya son haɗa tafiya da su musta anisan fi sirrihi bil haƙi yana mai ɗeba haso da ubangiji wanda yake gaskiya a asirinsa a sannan ne fa hasken zuciyarsa ya kwarara a harshensa saboda abin da ya tarar daga halarar sanin Allah sai ya zama duk wanda ya ga shehu tijjani yana fitonuwa da hasken shehu tijjani sai ya zama in ka ga shehu tijjani a sannan ba ka son karbi da shi hatta ka ya kada har yana kusa da a ce ya rabu da hankalinsa ta ya kada an yi jan har ya ga a ‘yan uwansa suka ga irin wannan daga gare shi. Zuhuru sha'ani sai bayyana lamarin shehu tijjani ya firgita ‘yan uwan nasa. Ziyara huru hudu jama'a daban-daban suka ringa doso gidajen shehu tijjani inda duk shehu tijjani sai zama baƙi ne suke zuwa. Ba su da wururu gangarewa illa laha sai ko ga gidajen na shehu tijjani. sai ya ce ni bakin nan ba son su nake ba ni bakin nan da suke zuwa mun ba so nake ba ai dukkan mu ɗaya ne a wajen amfanuwa ba wani wanda yake za a ce ya fi wani nihi kafin a ce shehu tijjani ya cika shekara arba'in bi arba'a da shekaru hudu ya zama dubu da ɗari ɗaya da tamanin da shida kenan dubu da ɗari ɗaya da tamanin da shida a siga masma'a shehu tijjani ya karkatar da kunnensa ila nida ilhaji zuwa kiran haji ya niyyar da zai yi haji a hanyarsa ta tafiya hajji ya gamu da Muhammad al-Ansari Balfati wanda ake masa laƙabi da Balfati fil Jazairi a Algeria daga wannan asari ɗin ya karɓi ɗariƙa halwatiya amma bai iya tsayawa ba daga reshi matsayin abin koyi sannan kuma a tunis ya game da wanda ake kira rahawi wanda yake jagoranta da kuma duk wanda ma ta kunsa ba shi ba wa tunisin qara'ama shehu tijjani ya yi shekara guda tsakanin birnin susa da tunis da bincikawa halin kasancewarsa a bincikawa da katartawar rira da yadda a nan ne ya cika bayanin da ya ga littafin ya kama limna da illa limna da illa wanda ake kiransa kamar mudawwana ce ta sufanci kamar mudawwana ce ta sufanci ma'abucin haske cikakke sannan ya niyya ya ziyarci alkahira bayan zaman da ya yi a tunis shekara guda wanda dalili ne ya jawo ya gaggawa barin ma tunis din ya tafi alkahira da shi gwamnan tunis a sannan ba sha tunis din ya ga irin bayyana lamarin shehu tijjani da yadda malamai suka sallama masa da yadda shehu tijjani yake mai tsantsani ana ganin girmansa kowa sai ya rubuto masa wasiƙa cewa na lura da lamarinka ina ganin zan naɗa ka ka zamo sarkin malamai na garin nan na ƙasar nan tawa shehu tijjani aka ba shi takardar da ya karanta sai sa aljihu ya kashe gari da asuba ya bar garin to inda ilimai maɗaukaka take wato ya nufin ya zarci alƙaira inda ilimai suke maɗaukaka mai cika da kumfa ya ziyarci shugabanmu shi ne imam al-kurdi don karɓa daga gare shi ba abin da yake ba ba wurdi kaɗai ba saboda wani farki da ya gani a tunis yayin da ya game da shehu kurdi sai shehu tijjani ya faɗa masa sai sai kurdi ya fassara ta shehu kurdi ya fassara ta ga shehu tijjani a matukar bayyana fili fitowa fili da bayani fa anta mahbubu yace ai kai masoyi ne a wajen Allah bilam tirai ba ko kwanto ga Allah Allah yana son ka fi dalin duniya da lahira bai ce ba ka samu zabi na Allah wannan magana da na faɗa ma ba ni na faɗa ba ni sai ya ma mudul kuri yake faɗa bola mu shoti jani daga Allah ne madaukake na san wannan irin sanin ma'abucin zuciya wadda take a watsake sai shehu tijjani ce da shi ni ina ji a raina cewa jikina gaba ɗaya ta gulla ce ni har yau ba ba abin da na samu sai shehu mabudu kuri ya ce da sannu zan juya ta gullar ta aka ta koma zinari da zai fi daima a kyau sai shehu tijjani ya bayyana masa mafarki ya ce ka faɗa min abin da kake so ka yi gaggawa ka faɗa sai shauta da ne ce ni abin da nake so in samu gurbani yanci wa ulma gurbani yanci babba sai sai ni mamun kuri ya ce da shi za ma ka samu waninta wa asma abin da ya fi ɗaukaka daga gare ta shauta da ya tafi ga hajji alhali yana mai sanyin idanu saboda abin da ya karɓa daga magana mai ƙawatarwa sannan ya gamu a makka da wa'adi saboda alkawari da aka yi masa da hadimin kudubi mai shura shine sai da abdullahi hindi wanda shi ba wanda yake ganin sa sai wanda mai hidimar tasa duk duniya ba wanda yake da izinin ya gan shi sai wanda mai hidimar tasa Shau Tijjani da Shau Abdullahi Hindi sun yi wasiƙa ga juna sai wa juna aike ta kan shi wannan mai hidimar ga Shau sai da Abdullahi Hindi. da fahimta irin ta a lukuman da kyauta irin ta hatibu. Shi wannan sai dai Abdullahi Hindi ya gada wa Maulan Shehu maɗaukakan ilimai na tausasawa. Da mafi ƙatarwar ilimai da sannai na Allah. Ya ce, ai, kai ne ma, ya rubuto wa shoti jani, kai ne za ka gaje ni, duk abin da nake da shi, kai za ka gada ni mutuwa ta ta zo. wa za ka haɗu sai mai masa yi da nan ya fushi da ga wannan da wancan sai ni na zauna shekara fiye da ishirin ne ma hidima haka kawai wani ya zo daga yamma wakaci ɗaya ka ce wai shi zai gaje ka to ni ina hidima da nema ya tsamo ya tafi wajen shehin sa yulayi yana zarginsa a ra'atu umri kullahu fi hidimati yanzu tozarta rayuwata gaba da a cikin yi ma hidima ne ma hidiman ne ya ko dai na rabauta da gadon baya bayan da Allah ya ma. Amma ka ba da ita ga wannan bakon mutumin magarin. Wa za ka annabi ni ga naka ne shi ko wancan zuwan sama kenan. Jejiyar nan ya zo amma ka ce wai shi zai gaje ka ni ina tare da kai shekara da shekaru. Sai da Abdullahi ya ce wannan labari ne na Allah, asirin hikima ce ta Allah. Allah yana keɓanta wanda ya so da rahamarsa. Laukana li da hannu da ina da ta cewa, auladi da ɗana sai ya zamo shi ya fi cancanta da haka, da gado na sai in bawa ɗana, domin shi ɗana ne ni na haife shi, amma ko ɗana bai samu ba. Bayan wannan shau tijjani ya tafi wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya mutane. ci manzan Allah a farfajiyar ɗora manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah abin zaɓi ya da ishewu tijjani daga sansa. A birnin Madina shehu tijjani ya gamu da gurbin Madina shine wanda ya fi shura da sammani sai da kalmar sammani. Sai shi ya ba maulan mushehu tijjani labari da halinsa da abin da zai koma gare shi daga cika cewa shi ne kudubi mai girma wanda yake ya tara duk abin da sauran kudubai suka suka samu wanda zuwa gare shi ne duk abin da ake sa ran a samu yake karewa shehu tijjani ya dawo yana mai minna ga ƙasa alƙahira nujumu sa'adin taurari na arziki mai haske tana kewaye da shi Umar bin Kurdi Shehu Tijani ya huce ta kan sai di Mahmudul Kurdi shehin na nasa a hanyarsa ta komawa ƙasarsu bayan ya daidaita Allah su oke bisa bisa makyangaminsa bisa makyangaminsa sai shehu mahmudu kurdi ya ce da shehu tijjani na baka dariƙa halwatiya ka je ka talaka na wa jama'a da wuridin wuridin dariƙa halwatiya laki ala ramanati na lamince ma nan take sai da mahmudu kurdi ya rubuta wa shehu tijjani ijaza
فجاب مولانا wato bayan da shi shehu mahmudu kurdi ya shela cewa duk wanda yake da tambaya wani abu da ilimi yake wahal da shi to ya zo ga masani ya zo da ya zama malaman misra suka kewaye shehu tijjani suna sai masa tambayoyi yana ba da amsa fajaba maulana bi halma faza shehu mu shehu abu tijjani ya yanke jejjina da wannan ijaza ولقد طريقا من المشرك a shehu tijjani ya laƙana wa sai lima madunin mushri ɗariƙan nan halwatiya
فذا عالم بها haka nan sai dai alai harazumi a ɓoye wa adana wa tunis maulabu shehu tijjani ya dawo wajen tunis ومن آل كلمة daga nan ya komo tulmisan ثم رأى sannan ya tashi daga tulmisan يناوي ya tafi wajen fas زائرا yana mai ziyartar shehu sai dai idris wato wanda ya kafa birnin fas din مقدسا yana mai tsar- mai tsarkake farfajiyarsa tsarkakewa وقبلها في وجهه kafin nan a birnin wajda فجلسك harazima ya gamu da shaidi ba harazima albiri managarci wa misbah duka wanda yake ma- fitila ta tsoron Allah وآدنا bayan ya ziyarci fas ya dawo wajen tilmisana قاتلا yana mai komowa وراء أنابا ya tashi daga gare ta bayan wannan yana mai barinta ثم استقر في أبي sannan سمرين shehu tijjani ya zauna a garin abu sambur واستقر يونس في النون kamar yadda annabi yunus ya zauna a cikin kifi
جاءت الفتوى الكبيرة har buɗe babba mafi girma ya zo ga shehu tijjani a abu sambo na ɗin nan sannan yana da shekaru arba'in da shida tuskaru da ake ambata وأتى رؤية النبي shehu tijjani daga sannan fa ya saba da ganin annabi abin zaɓi a fili a wasake ba da wani tsari ba ya wadatu da haka ya wadatu bi farlihi da faralas da baulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa daga sauran shehu ne manzo Allah ya faɗa masa ba ba ba ruwanka da duk wani shehi ni ne kadai shehin ka ba wani abin da wani zai ma sai ni sama kunan don samun tabbata a halarar tabbata
وفسروا بالإنسان manzo Allah yake banci wala mu sho tijani da izini a cikin lakana dariƙarsa da sauran halitta على اليد bisa sakankan cewa وأين الورد له ya ayyana masa wuridi a sannan istighfari ne ake مشفع abin miyantawa da salatul fati a استزهار fili bisa bayyana da farko wuridi rukunan sabi ne daga istighfari sai salati ga annabi
وزان لا sai kuma bayan nan da kamar shekara hudu aka ƙarasa cewa aka ƙara la ilaha illallah a cikin wuridi في آمن a shekara ta hamsin ya siwa ba waninsa.
وقال دع جميع Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da Maulana Shehu Tijani ka kyale duk abin da ka karba daga dukkan shehunne بالغ alhali kana mai isa duk abin da kake buri
وما لغيره min nadun alaik ba wani wanda zai ce yayi ma wani abu in ba ne ba ba wani wanda yayi ma wani abu ba wani da yake da wata baiwa akan ka in ba ne ba فسروا مني asirin su ma daga gare ni ya da su zuwa gare ka duk wani asiri ma da yake wajen su to ni na baka وذنب جد هذا manzo Allah yake da Maulana Mushawu Tijjani kalmi to nan dariƙar da tsayawa tsayin daka حتى تسير har ka zamo kai ne tauraro na haƙiƙa وأذير ka bayyana dariƙar nan mai albarka تلك التي لا dariƙar nan wadda ba ta karɓa a ce za a haɗa da wata فرا فاسم sai Maulana Mushawu Tijjani ya dawo fas bara ta ƙarshe kuma bayan wato an samu wajen shekara goma sha uku da cika wuridin nan an samu kamar shekara goma sha bakwai da yin fatahi ga Maulana Mushawu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu وقام فيها ya tsaya a ya zauna a fas ناشرا yana mai yaɗa ƙamshinsa حتى تغالي رتبة har ya kai ɗau ya sami ɗaukaka ga darajar zamowarsa cikamaki na baki ɗayan waliye bayan nan kuma ya sami tabbata a matsayinsa wanda yake abin ɓoyewa daga dukkan halitta in ba annabi ba tsakamu hul maktumu an kullul wara wanda bi ma wara a huwara
وبعد ما تم الثمانين bayan da maulana shehu tijjani ya cika shekaru tamanin sai rayuwarsa ta nan duniya ta ƙare mina duna daga nan duniya وأدبرت ya ta juya da baya mata inda maulama shautu da ne kira ya yi mutuwa ya Allah ya Allah ya Allah
قد أعرق النور جميعا hakika haske ya kona baki ɗin zuciyata من بعد ما bayan maulama shautu jani ya narke a wutar so annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wa manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo wa malam sho tijani yayin fitar ransa yana mai sakakken fuska mai sauki mai daɗin murya ran sho tijani ta fita daga jikin bayan sallar asuba bayan ambatan Allah ya ɗorarre da ninkaya a cikin kogunan haskake-haskake. Waliyai gaba ɗaya sun halarci yin sallah ga Maulan Mushehu Tijjani a Fas. Mai ban mai ba da fatuwa a Fas shi ya limanci. A kabarin Shehu Tijjani abin nan fara rukuni ne wanda yake abin lizinta. jama'u suna ziyartarsa daga ɓangarori daban-daban al'ummu daban-daban. Ko da aka ce Shehu Tijjani ya koma ga Allah amma har yau Shehu Tijjani bai gushe ba rayayye a zukatan masoyansa. Wannan kadai ya isa wa Maulana Shehu Tijjani a wannan tsari. Ya Ubangiji muna roƙonka ka yarda da shehu tijjani a cikin dukkan kudubai. Fahamatin janabi ka ƙara masa a cikin girman matsayi. Wal katimiyatu matsayin hatimiyya da katimiyya. Abinda za a gane fa da farko kowane ilimi wanda yake tsayayye to akwai asalansa wanda dole in ana son sa to sai an bi ta asalansa wanda ya tarar da asalar to saduwarsa ga wannan ilimin ya fusata in kana son ka san ilimi ka bi ta asalansa ba ka bi ta wani asali daban na wani ilimin ba ka ce da wannan zaka san wani ilimi ilimin nan namu na tasawufi asalinsa zauki abu ne wanda yake tsaye a kan zauƙi ma. Asalin abin da ake ginawa a kansa bege, tsananin bege. Yadda ake faɗar magana daga wani ilimin zuwa wani ilimin yana bambanta. Yana bambanta, za ka ji kalma ɗaya, amma masu wannan ilimin ga abin da suke amfani da ita, masu wancan ilimin ga abin da suke amfani da ita, shi yasa sai a samu kalma ɗaya amma ta shiga ilmai daban-daban amma kowane ilimin yadda yake amfani da kalmar ya bambanta da yadda ɗaya ilimin yake amfani da ita dangane da abin da kowanne ya saba da shi in an koma wajen waliyai su ne ahalullahi in sun ce hali to abin da suke nufi da hali shine da abin da zai zo ya tafi in an ce wannan hali ne to ana nufin abin da ya zo zai tafi kamar maye ko shafewa ko jin kewa ko ɗeba haso ko tsoro ko ɗimotuwa amma an ce makami a wajen waliye faya ne su huta mayafi yana hannun kalma tana nufin tabbatar abin da ya zo ba da wani zato ba makami abin da in ya zo ya zo kenan hali ko abin da zai zo ya wuce. Shi makami ana gina shi bisa tabbatarwa. Shi ko hali abin ginawa ne bisa gaskatawa. Abin da makami yake hukuntawa shi ne tabbata. Abin da hali yake hukuntawa ko shi ne kama. Shi wanda yake da hali, to halin yana hukunci a kansa. halahu wanda zai zargi ma'abuta hali malumu to shi kansa shi ne abin zargi ma'abucin hali ai ba wanda ya zai zarge shi sai wanda bai sani ba ga wani da Allah ya masa baiwa bai masa baiwa ya dauka ya mutuwa zai amma sai ya ga abin da yake nema gashi a wajensa ga taguwar tasa ga guzurin nasa ga abincin nasa sai farin ciki ya kama shi ya lama anta abdi wa ana rabbuka anta abdi wa ana rabbuka a haka min shiddatul farin ai farin ciki ne yasa ya kuskure to zo za ka ce a ya ya ayyuka kuka koya ba ina ina ai hali ne ya same shi amma matsaye akwai a cikinta wanda yake makaɗaici wanda wali ɗaya ne yake samun wannan haka aka tabbatar da abin shi ne ya tabbata da wannan matsayin ba wani baya gushewa daga gare shi dan an dan ya mutu sha'anin wanda ya tsaya akan wannan matsayin yana nan tabbatacce
وآخر wani kuma huwal maqamu shafi shine matsayi na biyantawa يقول da da- jama'a kan sauka bayan wasu jama'a wannan zai samu wannan ma zai samu
أوائل ko ko ya zama wannan ya samu bayan wannan ya samu in wannan ya samu ya tafi sai wannan ya samu ولولما irin yadda ɗa yake sauka masaukin mahaifinsa وكلما يموت duk sanda ma'abucin wannan hali ya mutu يأتيه شيخ ba- sai wani shai ya zo ga wannan wannan matsayin bayansa yu'aqibu da zai tsaya gurbin wanda da ake kai
لكل شيء في لكل شيء في الأولى مقام kowane shai yana da nasa matsayin a ɗaukaka
والشيخ amma shi mulan Muhammad Sidani ɗaukakar sa ba wanda ya sai ya neme ta ma balle ya samu مقام matsayinsa shine zama wasa cikamakin waliyyi بلاجي ba jayayya yi أقرب da wannan manyan mazaje manyan waliyai suka yi ikirari مقام إذ shi makamul hasbi din nan matsayi ne na ɗaukaka wanda yake sananne a wajensu وكل مؤمنين dukkaninsu sun damu a ce sun samu
أبان معناه الهجر a sai a sai da yaƙi turmizi ya bayyana ma'anarsa wanda shi yaƙi turmizi zancen da ya fi shi ne yawan fati ɗari uku da ishirin da shi da abu isa turmizi mai sunanu sun haɗa wakashi kaɗan tunda shi abu isa turmizi yawan fati ɗari biyu da saba'in da tara wanda shi yaƙi turmizi zai da wajen shekara tamanin da wani abu ma a duniya shi yasa akalla san da abu isa turmizi ya mutu shi yaƙi turmizi yana da wajen shekara arba'in kaga sun haɗa wakashi kenan shi wannan haƙi mutum zai rakarci da littattafai da yawa musamman na tasawufe to
إبانة bayyanawa تودان كل da ake ba da ita ga dukkan mai biyayya وغيره haka nan wani haƙi mutum zai kamar yusuf labani كذلك haka nan fasi والشعر haka nan sha'arani أما الإمام amma shugaba masanin allah ibn arabi hatimi فأنا وقد قال ya yi bayani akan wannan matsayin a littafin da ya mai suna an ƙa'u muguri bi hatimi al'auliya wa shamsu magari
سألت ربي ya ce na tambayi ubangiji na ya hore min gamuwa ta rai لكن da الولاء wanda yake cika bakin waliye wanda yake abin ɗaukakawa فكان الجمع sai ko na samu gamuwa da shi wanda muka haɗu ɗin ba ya huce zamani haɗuwa ce wadda ta huce zamani ba za a ce da rana ba ba za a ce da daddare ba haɗuwa da yake ta huce zamani sai ku haɗa irin wannan haɗuwa kun shekara dubu dubu amma a nan duniya a tafiyar da ake ko sakan ɗaya ba a yi ba a can kun yi dubbai dubbai amma a nan ko sakan ɗaya ba a yi ba
من النائب يا بني abin tsarkakewa a halara ta aini وقد رأيت إنه na ga alama a wajensa والله أكبر alhal Allah ya ɓoye ta gare shi don girmamawa. Sai yubtala shi ne cewa za a jarrabe shi da tsananin inkari za a sa masu musu inkari da yawa بما saboda abin da yake kwararwa na daga asirrai.
وكنية الكتم Alkunyar cika bakin waliye shi ne Abul Abbas haka shi sayyidi ya eh, Ibnu Arabi ya faɗa wanda Ibnu Arabi bayan wafatinsa sai da aka yi shekara ɗari biyar da goma sha kafin a hafi Bola Mushauti. amma sai a zai da ya faɗa cewa ga ma alkunyarsa
وكان هذا في mun رياض haɗu da shi ne a farfajiyar garin fa
سألته بالدعاء ya ce na roƙe shi min addu'a وانصرفت na ta- na taho na bashi من بعد ما يموت bayan na sumbanci hannunsa na dama
وكان هذا wannan ya kasance bayan da can shi ibnu arabi ya da awar wannan wa- makamin ga tsaye- ga kansa ina cewa bila ta ballahu wilayata fanta haqilaina fala shahun yakunu laha ba'adi haka ya faɗa wasu baitoci nasa ya bina ta ballahu wilayata wala bai kuma abu bai kasa bai zama ya kiyaye ba وغيره قد ادعى wannan ibnu arabi ya da awar wannan matsayin ma لما أفاق yayin da haske ya kwarara daga gare shi fairan kwarara
لكن sai dai baki ɗaya wa'annan wanda suka ce su ne suka samu wannan matsayi na hankul auliya'i daga baya sun janye da awata su وراجع جميعا na sun janye da awata su gaba ɗaya لمن جلد yayin da hali ya bayyana gare su sun janye da gaggawa فالكتم malli kulli mashrabin wala wanda yake ciki baki shine wanda yake ya sha ta kowace mashaya ta waliye لكنه bi mashrabin garin fala sai ku- sai dai shi ya samu wata mashaya kuma tasa wanda shi kadai ya sha daga gare ta duk inda sauran waliyai suka sha to ya sha ta nan sannan kuma ya samu wajen wata wani gurin shan wanda su ba wanda ya samu in ba shi ba
وكل جيد duk wani taro من ذوي الولاية daga ma'abuta walice wulataka suna da eh, famake wanda shi ne yake shayar da su
والاستقامة shi ne yake shayar da su يكون مألوف zai zama an halice shi bisa zuciyar wani annabi daga annabawa da gare shi yake karuwa daga abin sha wanda yake gare gare
لا يقال ذا wannan ne yasa akan ce wancan cikamaki ne wanda yake bin tsarin annabi Musa وذلك wancan waliyin kowa cikamaki ne da bin tsarin annabi Isa ونور أحمد hasken manzon Allah sallallahu alaihi هو wasallama المميز shine mai da ɗan gaba ɗaya وما سواه منه ba wata magangara mashaya ga halitta gaba ɗaya wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فالأولياء waliyai sun ka suka so biyu نوع جامع akwai bangaren wanda suke su sun hada محمدي su ne wanda suke muhammadiyawa masu بالأنام amfani ga halitta gaba ɗaya ويستمد أن suna samun madadi ta fuskar wanda yake cikamakin waliyai suna samun madadi daga annabi abin zaɓi zil azmi mabucin kudurin aniya والثاني غير جامع Wa- na biyu nau'i na biyu na waliyai su ne wanda su ba su tara ba ba ba ta, ba muhammadiyai ba ne ويستمد رقم budil maulidi amma su din ma dai suna samun madadi duk da cewa magangaren ta yi nisa
ومن نبي suna ɗi- ɗiba daga annabi daga tafarkin wanda yake hatami a wannan ɗaya tsari na wannan annabi أن سيد daga shugaban halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wata na cika
أما مقام شيخنا المقام amma matsayin shehu mu maula mu shehu tijani wanda yake abin boyewa واسمه fakat wato sunan kadai
هو المعروف shine abu wanda aka sani بين النبي tsakanin annabawa وبين الأولياء wa razu Ba akwai tsa- tsakanin annabawa da waliyai akwai tsare akwai tsare-tsare masu yawa لم يدرك da الأمة halitta ba su san mecece ita ba
والكتم فيها برزق Maula mu shehu tijani wanda yake abin boye matsayinsa tsari ne bai girma a ciki قد هذا waliyin mu shine shehu tijjani mai girma ya tarar da wannan ومجموع الكلام فيه matattarar bayani akan walittaka كما أقره أولو الدين kamar yadda mabuta ilimi mai bubbuga suka tabbatar da shi فإن ita walittaka اسمين tana zuwa ne bisa bangare biyu من بائن takan zo ta baɗi ne takan zo ta zahiri ga a fili
فزايم الأمر wanda yake zahiri lamarinta na- wanda yake zahiri za ta bata ga ma'abuta zahiri وبائن الأمر lamarinta ɓoyayye ko ya tabbata ga ma'abuta baɗinin
وفيه من kuma kowanne a ciki akwai umumi akwai hususi zahirar akwai amma za akwai hasa batinan ma akwai amma akwai hasa
كما تقول عند لم kamar yadda akwai nasoshi da yawa da take bayanin haka a wajenmu
وذاك كله ita dai wadda ta ka gaba ɗaya tsantsan baiwa ce ta Allah من غير قوة ko sa wa waliyi a wannan matsayin baiwa ce ta Allah ba tare da wani ƙarfi na waliyi ba a hauli ko wata dabara سبحان من لا يرتجى bihi la kai sarki ya tabbata ga ubangijin da ba a iya kaiwa gare shi ta wata dabara ba a kaunarsa da dabara ولا له التوسل tuwasilul wasila tsanantuwa ba ta sadawa gare shi
وليس yumki da kuce ha musitrihi a ce za a kutsa kariyar da Allah ya sa abu ne wanda ba zai yiwu ba ولو بدون شكوى ko da za a dade ana godiya gare shi ana ambatansa رؤية
gana annabi sallallahu alaihi wasallama ya gazatan a wasake لم بأن رؤية ka sani cewa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga waliye waliye su ga manzon Allah شاهد haka din shaida ce ta cewa sun samu saduwa
وأنه هو المسلم cewa ruhin manzon Allah abin zaɓi sallallahu alaihi wasallam ba a tsare ta ba a cikin wata halitta والجسم لم يدرك jikinsa ba wai yana kabarinsa ba jikinsa yana tasarrufi ko ina وجسمه لمن يراه صورة ya jikinsa ya tabbata ga wanda ya sura ce ga wanda ya gan shi وروى wa ruhahu ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la sabbihi ma sura ba ta zamo a bakiya kan cewa a jikin nasa ba jikin nasa kansa yana fita daga kabarinsa Kama- eh, kuma shi ruhinsa ba wai iyaka a jikin nasa yake ba yana nan yana yawo ruhul arwahi ne sallallahu alaihi wasallam وأنه الآن manzala sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga baki ɗayan halitta لم تكن منه نجمة tauraruwa aufa ma ko garwashi ba ta taɓa wofinta ba daga gare shi وكل ما لله مرغوب duk wani abu da za a ce wannan bawa ne na Allah
لا شك مرغوب bihi la shakka marhum to ka tabbata shi dinnan abin jin kai ne da manzon Allah duk wani abu da zaka ce Allah ne ubangijin wannan abu to zaka ce ko shi dinnan wannan abin abin jin kai ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah jin rahama ce gare shi ka kutsa a wannan eh, rindina
ذو قدرة uzuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da karfi mai girma على التنفيذ bisa ya bayyana kansa في كل a cikin dukkan halitta ما أجل tare da cewa halittun iri daban-daban ne amma ya iya bayyana kansa a duk halittar da ya so والكون في يمينه أساسه halitta gaba ɗaya kamar tsakuwa ce a damansa أوانقته ko wani zobe ne وكفه فلا a tafin manzon Allah kamar jebi ne halitta gaba ɗaya ɗan abu ne ɗan ƙanƙani dangane da matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam
وما لإذ قدر انتهاء ya wato ya ba ƙar- ƙarewa ga isar matsayinsa يصرف الأمر yana sarrafa lamari yadda ya so
وعالم الغيب له شهادة a alam wanda yake boyayye shaida ce ga manzo sallallahu alaihi wasallama biyu mu manzo ɗaya Allah abin bi ne a cananka shi yasa wasu malaman da yawa sun ce muda in san mu'amin ai manzo Allah yake muda um fi alamil gaibi na ji tsira da mai zantaccen manufa ne
waraisa wuna faƙar zuwa ba wai yana bayyana bane a nan duniya kadai bal fi rubu ilkauni dan mabara haskensa ya gama baki ɗayan sassan samuwa ta Allah cin halitta ta halitta ta Allah haske manzan Allah ya shiga ba inda za ka ce wannan halitta ce ta Allah amma haske manzan Allah bai kai ba ina
wal jismu zillu jikin inuwa ce wanda yake ta bayyana a cikin halitta marati biyu rai ta bi ta cikin jikin kamar da sa kamar yadda iska take bi
wa ruhu ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shudewar ta baya karewa wa kullu suratin ya kowace sura akwai ƙarshen ran manzan Allah a ciki haja afari kamar a ɗan uwansa wato amminsa sai da na jafar ɗan abi ɗalib ɗan amminsa
kana lahu bayyana ta tabbata gare shi wa jismu fi mutatin alhali jikinsa an binne jikin jafar an binne shi a buta
yaki ala sahaba an gaishi ya zo yana gaisuwa ga sahabbai tare da haka kuma shi jafaru ɗin nan yana a butar mala'iku masu girma
lam yunkiru ala nabi ru'yata ba su yi musun ganinsa ba da annabi sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah ya ce ga jafar ya zo yana gaishe ku ma aka ce la ilaha tare da ɓacin hankali fi an yi sirita a ce ya tabbatar da abin da ba haka yake ba.
wa kaifa tunkiruna fi zati Jumhurahu. Kai jama'a, in an yarda cewa Ja'afar ɗan amin annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zuwa da ya gaida sahabbai. Kuma shi dinnan annabi ya ba da labari cewa yana nan yana tashi tare da mala'iku. A to yanzu dan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo an ganshi ku ce za ku yi musun haka? shi shi annabin kansa kada farin jirati matsokacinsa kamar a shi Ja'far sai na Ja'far
wa annahu ya za ku yi mutun cewa manzon Allah zai bayyana da zai mahabbati ga ma'abuta soyayyarsa fi surati a surar duniya bayna mauti ka- kafin komawa ga Allah cewa duk wanda ya karɓi soyayyen annabi ma sallallahu alaihi wasallam kafin komawarsa ga Allah sai ya ga annabi يرونه في الساوي suna والمنام ganin sa a wasake da halin bacci كرؤية البدن kamar yadda ake ganin wata a cikarsa a cikin wata
وتورث الصلاة والسلام yawaita salati da salami ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana gadar da ganin manzo Allah kamar yadda ake nema ومن رآه duk wanda ya ga manzo Allah a halin bacci سيرسل zai ganshi ba makawa zai ganshi a watsake وبير يبايعه sai masa albishir da yadda وما أتلا kamar yadda hadisi ya zo da wannan a cikin Buhari نفسا nafsi يدور da haskensa yake bayyana ga mai mai tafiya ga mai bincike وبعضه ai a cikin waliyai ana samun wanda da ashe manzon Allah zai fuku daga gare shi gwargwadon kifta ido min ainihim daga idanunsu lana kullum hatbada kowannen su sai ya mutu wasu ba su da ikon duba ga fuskar manzon Allah dan kwarjinin hasken halarar manzon Allah kai ka dawon umra sai ya yanke ransa alhali bai sami ganin manzon Allah ba ga manzon Allah yana zuwa gare shi amma sai dai dubi wani bangare na manzon Allah ba ya iya duban fuska dan tausasawa liyomi an yalka wai zuwa ranar da zai gamu da shi sai dai akwai gani na buɗe a nan Duru Fatil Aliya da mai daraja maɗaukakiya zai samu. da ba su da tsanance-tsanance da aka sani aw masaraku ko wata hanya da hanyar da za a ce an saba lahumma haka abin yake sai ko hikima ta ubangiji mai ɗaukakiya asrarwa asran hikima ta Allah mahjubatu abin tsarewa ce maduyiya abin nadewa ba ta da sharaɗi ba ta da waje mu'ayyani lizaka ga haka au zamani ba ta da wani zamani mu'ayyani ta yi wanda zai same irin wannan ya tafi ne don wata bukata sai halara ta kula ta daga wajen ubangiji ta zaɓe shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika baki ɗayan sassa komi yana bayyanawa ne daga hasken manzon Allah idan ɗan adam ya sami irin wannan ganin ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama da halitta ta buya daga gare shi annabi ya zama kulla aini shine ainin abin da yake gani irin wannan budin ana kiransa bude babba duk wani bude da yake kafin wannan sai a ce karamin bude ne wannan budin shine lamana shine aminci mutunci ba a samun ma'abutansa wuta ba ta taɓa wanda ya ga manzan Allah kai wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga manzan Allah ma wuta ya fi karfi wuta ta taɓa shi a har mutum bakwai daga duk wanda suka ga haskensa yana daga wanda Allah ya azarta su da ganin manzan Allah a wasbake a wato ma'abucin tabbata a ilmai shine jalalu suyudin yana mai bayyanawa da haka a littafin samun shimfiɗawa. A littafin da ya kira shi tanwirar halak ya yi bayanin cewa akwai yiwuwar a ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Haske ta duhai fi ru'yatin nabi da harin wannan a cikin yiwuwar a ga annabi a fili da ganin mala'ika. Sai da Abu Abbas Mursi yana cikin su da Kinawi da waninsu kama Ahmad Zawawi. haka nan shiridi aliyu da hawasu malamin shara ne da wanda yake sun sami keɓanta da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan sai ji abdulaziz dabba sannan sai ji abu ali shazali kogin koguna ma'abucin matsayi cikakke haka nan matabbacin ambato shine abul abbasi shehu tijjani a gurbin samuwa ma'abucin baye-baye da ƙarfi da kudubi shi ne shugaban musalamuddini a shugaban ma'abuta gaskiya da sakankan cewa yana daga cikin su abin ɗayi bibin ɗayi bibin ɗayi bi ɗayi bu ɗan ɗayi ɗan ɗayi wanda abi mahaifina ne walhamdulillah na gode wa Allah ji mai wannan waƙe ya ce mahaifina ma ya sami irin wannan matsayi ya yi shekaru hamsin yana mai ɗorewa a kan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a baki ɗan wakuntarsa ya kasance mai ɗorewa bisa azumi a diyininsa a daransa yana tasbihi yana tsayuwar dare ya ga annabi a wasaki a fili da yawa mai wanda Allah ya masa ta kasance mai girma har mutuwa ta zo masa yana wajen tsaye sallah yana sallah alfajar da masoya yana limanci da mutuwa ta zo masa. Mar'a wa laisa al'abdu kidaya laisa yusi ba za ta iyakance mar'ahu wanda suka ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mumtaddu mai jawuwa ne mai miƙuwa ne filwara a cikin halitta Ah, wasu a cikinsu sun bayyana a fili da cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sun ɓoye wasu sun nuni sun nuni ba su bayyana a fili ba wasu har yanzu suna nan suna ganin manzon Allah har su zamo kamar su ne manzon Allah wala su yawo ba wani abu daban fihi anhu sai labarin sai zamo da shi ne domin sa ne zuwa gare shi ne a cikin sa ne daga gare shi ne kahu kamar shi ne alai a kansa ne ma abu tare da shi ne minu daga gare shi ne minu daga gare shi nasibin bihi sai ya zama irin wannan ba wani da yake da rabo a gare su in ba manzon Allah ba wala li qalbi ya bi ba wani masoyi ga zuciya in ba manzon Allah ba sai zama manzon Allah kare shi ne masoyin su alhamdulillah sai mu tashi aka wannan ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa ala khatim lima sabaqana sirr haqqi ila haqq ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gashi da cewa an makara wajen farawar amma an yi baiti ɗari biyu da arba'in ko ne a gurguje ake dai. Amma ai an an taɓa ko an san yin rubu'in kenan ko. Ga alama insha Allah ta'ala za a iya kaiwa kenan. Allah ya taimaka. Allah ya mana jagora. Allah ya samu wajen a samu a fara da kamar kaɗan. a shigar da ka an kai wajen baiti na ɗari shida tunda asabar zaman da ake yi ba da tsawo ko asabar da lahadi ba da wani kai haka na? ko ba sai ko ba Allah da ne za a cika za a za a gaba wannan dai Allah da Allah ya taimaka Allah ya dafa wa ibadallah Na'am.
Ayyukan da ya kuma suna cewa ya da shi yana da wahala ko da dalili ne Eh ba wai wani dalili ba ne illa iyaka shi matsayin nasa ne ba kasafai yake sani yawan shiga cikin jama'a irin wannan ba eh, saboda wani wata hafiya da take tare da shi yawa to wannan shi ne amma ba wai wani abu bane wanda yake rubutacce yawa ba wani abu bane wanda yake rubutacce yawa da da wasu kan ce wannan sura ta shi jami'a ita ba ce
Eh, gaskiya haka din ne sai a iya cewa kamar haka ne saboda shi shauki jani radiyallahu ta'ala an yadda ake faɗa kaga ai ya fi kowa kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayan to kuma surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai an san ken an san cewa kenta ya kai inda ya kai yawa shi yasa li shibhi bi sayyidil ibadi an sani kulli hadirin wa bari dan maulam shehu tijani yayi kamata ko ina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake mafi kyan dukkan mazauna binne ko mazauna ƙauye yawa
Amin.
kan fatiha ɗaya salatin Fatiha da salatul Fatiha uku. Amin. Amin.